بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun shiga daren asabar wanda ya daidai da daren ashirin da hudu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasa madina yau shekara dubu da dari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da takwas ga watan watan januwari shekara ta dubu biyu da goma idan ba ku manta ba karatun wannan littafi na sifatul mu'mina as-sadiqa makon da ya gabata ko karatun da ya gabata mun yi karatu ne a gaba ta hudu inda malamai ke nuna mana cewa muminar arziki ita ce mai yin da'a ga mahaifanta tana musu biyayya sannan kuma yardajiya ce ga iyayen nata kuma ba ta saba ma umarnin iyayenta har inda muka kai wata kissa doguwa ta abdullahi watan ta mahaifin abdullahi dan mubarak auren shi tsakanin shi da watan mai gidansa wanda aka fi sani da Nuhu ɗan Maryam, wanda sarki ne kuma shugaba ne, alkali ne mai hukunci, sannan kuma Allah ya mai ni'imar rayuwa gaye da daraja. Jama'ar musulmi wannan gaba da muka karanta auren watan ‘yar wannan sarki da shi wannan babban bawan Allah Mubarak akwai darasi mai girma dangane da abin da ya shafi tsananin da'a da 'yar arziki irin albarka mumina ta kwarai take wa mahaifanta a nan akwai wata magana da al'imam watan watan wani mutum ya ma alhassan ɗan sayid na ali cewa inna li bintan samantara an uzawi jahalahu ina da ya budurwa wa kake ganin ya dace in aura mai ita sai alhassan ɗan sayid na ali ya ce zawwijha min man yattaqillah dan zaka aurar da ita aurar da ita ga wanda ka san mai tsoron Allah ne kenan irin mubarak jama'ar musulmi kun gane wannan alhassan dan sayyidina ali jika ne fa na manzon Allah Fatima ce yar annabi ta haife sa amma ka ji wani mutum ya mai tambaya ina da ya ta zama budurwa wa kake ga ya dace in auren mai da ita ya ce ka aurar da ita ga wanda ke tsoron Allah fa in ahabbaha akramaha in zaman da zai yi da ita a zaman yana son ta tana son shi to akramaha za ka ga yana mutunta ta yana karrama ta yana daraja ta saboda yana son ta wa in abghadaha amma san da ya ji baya son ta lam yazlamha ba zai cuce ta ba ba zai zalunce ta ba me yasa dan mai tsoron Allah ne wannan sarki ne ya ɗau ya mai daraja irin wannan wacce muka ce san kowa ce kin wadda ya rasa ya aurar da ita ga wannan da ya jarraba ya ga mai tsoron Allah ne jama'ar musulmi to ko kai a matsayinka na mahaifi tunaninka kenan kan yarka dan da yawa an samu cikin magabata na cewa wanda ya aurar da yarsa ga fasiki an gane ko to ya yanke zumuncin da ke tsakanin shi da ita kawai kana aurar da yarka da wanda ga wanda bai dace ba ka yanke zumuncin da ke tsakaninka da ita ka cuce ta jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta to a yau za mu tashi ne alfakaratul khamisa gaba ta biyar a inda ita malama nawal bintu abdullah take cewa almu'minatu sadiqa muminar gaskiya mai gaskiya kuma a imaninta ba yar jabu ba an gane ko muti'atun ce li ba'liha mai da'a ce ga mijinta watan ba ta saba ma umarnin mijinta in dai mace mumina ce tana wa mijinta da'a cikin abin da bai shafi saba ma shari'ar musulunci ba nushatul lahu kuma ita nasiha ce ko shiga mijinta an gane ko aminatun ala baitihi kuma zaka ganta amintacciya ce ita mumina amintacciya ce a gidan mijinta in zai bar gidan baya tunanin komai dan ya san amintacciya ya bari a gidan ya ‘yar uwa musulma daga wannan gaɓaki tunani duk sanda mijinki zai shiga ban ɗaki to sai ya tafi da duk abin da ya san yana cikin aljihu rigarsa in ba haka ba ke kin iya lalibi sai kin laliba a jihon gaba ɗaya kamun ya fito to yanzu in dai yana da irin wannan ma- tunanin mara kyau a kai yana nuna ke ba mumina ba ce kuma ɗabi'a ki ce yin haka abin da ya kamace ki ki gyara ba yi da aminci akan abincin da ya kawo gida saboda ya san ke maɓallaciya ce dukiya ce tasa za ki ta tamfarin ɗin shi yadda kika so kawai to wannan yana nuna ke ba mumina arziki ba ce da ma'ar musulmi kun gane ko wa mali bayan watan amintacciya ce ita mumina a gidan miji sannan kuma amintacciya ce a dukiyar mijinta mijinta bai jin komai game da abin da ya mallaka na dukiya an gane kuɗinsa amma ki riba ki gani waɗannan tangarayen ko waɗannan ƴan da ke cikin wannan kabad ɗin naki shekara da shekaru ga sanin lafiyar su lau amma plus in mijinki ya siyo ko hita ko kaza da an kwana biyu uku sai ki bari ya lalace saboda kin san shi ke siya da ke ke sa kuɗi kina siya ki ji tsoron Allah ba za ki rinka amfani da wannan abin irin yadda ke shaka a kowace rinka lalacewa ba za ki ji tsoron Allah ba zuwa fa yake yana yin aiki na wahala aiki na ƙarfi tunanin shi ya ƙare ya so ya kawo amma ki bari abin ya lalace ki bari abin ya wulakanta a ce yara sun fasa wannan tangarayen da ke cikin kabet ɗinki me yasa yara ba su fasa ba saboda wannan naki ne kina taka tsantsan kina kula Allah kyauta to idan kun fahimci wannan ita mumina an ce mai da'a ce ga miji kuma kullum za ka ganta kokarin abin da zai zama nasiha ga miji ce ita sannan amintacciya ce a dukiyar miji da kuma gidan miji almu'minatu sadiqa mumina as-sadiqa najiduha mu'minatun li ba'liha kullum muna samun ta mai da'a ce ga mijinta talibatul liridahu kullum za ka ga tana neman yardar miji jama'ar musulmi kun gani tana kallon waccan mata da su gaban manzan Allah ta nuna mai gabororan hannu da duka wahala iri iri gadan ba watan kafadar ta sai kanta saboda ɗaukar ruwa saboda nika da daka gaba ɗaya hannunta duk gashi ita ke mai wanki ita ke mai duka duk abin da ka sani to ita ke yi jama'ar musulmi kun gani ta ce manzon Allah kana jin ban sauke nauyin da Allah ya dora min ba namiji ya ce ina ai tun daga tsakiyar kan mijinki in kuraje ne masu zubar da ruwa ne kauri ne ɗoyi har zuwa karkashin tafi kafa ke sa ban ki lashe shi ta kariya ne ba ke sa ce kin sauke hakkin miji da ke kanki ba jama'a kun gane wannan ko Allah ya kyauta to ka dai ji kullum me neman yardar mijinta ne domin yardar Allah na zama a cikin yardar miji ne ya mace da zaran miji na fushi da shi sauran nan kin kai mala'iku sai su ta aiki su ne mutu karwanta jikan wani Allah ka tsine mata karwanta jikan wani Allah ka tsine mata duk da yawa za su je ko kuma in mijinki ya koma ya haƙura da fushi da shi Allah ya kyauta mutajanni ba su ne sofi ne kuma arziki ne santa ga abin da kika ne ka in dai mace ta san ta yi kaza na da za ka suna yi kuli fara amma gani amma wai yau ya mace haka ga mai za ta yi guji ne an gane ko la tamtani ba ta da yin iya sai ba ya iya ba ya in dai sarki ba ta ba kun gane kun dai mace mumina ce ba san da miji zai in tana kuna kallon annabi cewa yi ta daura girki ya shigo fahimci sha'awa ce su da shi gida so ya kwanta da ita annabi ya ce sai watsi girkin ta wata ja sha'arun kuma ya kawo abu ba shi ba abin da ya fi karfin girkin kuma ya taso mai bukatar sha'awa sai ki watsi da ya bukatar sha'awa haka manzon Allah a kungurin daji kuna yawo da shi a gadon bayan rakumi sha'awa ta motsa kika fahimci yana so ya biya bukatar da shi annabi ya ce ki san yadda za ki karkata a gadon bayan rakumin ki ba shi dama ya biya ne kun gani kuna kallon abin da wasu malaman su cewa mutum ne shigo gida da sha'awa ta ta sama yana son ya kuma a masallaci yana الصلاة قد قامت الصلاة يا من حبيبي في السماء kai إن شاء الله تعالى.
ga su ga iyali
jama'a ni kun gane da yawa amma da wasu ku in dai ba lokacin sallah ne, to ka ga zama wannan harkar ta fi
amma in lokacin to nan nan kuma da ka je to sannan sai ka tsaya kai sallah sannan sai wannan haka
ko kan karfin magana amma ka bi kawai da motsa wai sai mace kawai ya
sai su farka dan ɗaya ko ce maza ce waje
ta gida zauna kuma gidan haya Ni kun gane ina kyauta saboda
san musulmi su yana kusa kano na zama
ba daidai ba amma
matsala ba a tsakanin a gaban duk wani da matsala na zaman
sarki cikin dare sai ka ji ana in kuma an zuwa annabi ya
baka salatu duha ba za a baka damar ki ta nan ba akwai babul farhi ko fa ta faranta zukatan yara kanana duk diyarka in dai baka faranta na yara ba za a bari ki ta nan ba kofofi ne guda takwas ga su nan manzo Allah ya bada labari in mace ta tsare ma Allah abu din nan guda uku sai ya bata damar shiga ta kowace ta wata ran Abubakar da Annabi bayanin kofofin nan takwas annabi abubakar ya tambaye manzon Allah ya rasulullah to waɗannan kofofi zai yiwu a ce mutum ɗaya biyu ya shiga ta cikin su manzon Allah ya ce zai yiwu akwai wanda haka Allah zai ba shi dama ta kowace kofa zai shiga cikin su ma akwai ka abubakar ya za a yi oho an ji lahira za ka gani jama'ar musulmi kun gane tun da annabi ya faɗa dole ka yarda jama'ar musulmi kun gane ko na'am to wa alaikum salam
mata musulmi ciwon na'am na fara min cewa an yi ɗauka
wato maganar ita ce in mace ba ta da lafiya a ce miji ba zai kula da ita ba wannan ba daidai bane malikiya ne suka faɗi wannan to su ma sun faɗa ne amma akwai akwai kuma akasin ita maganar da suka faɗa cewa idan mace ta zo gidanka ba dole bane ta maka girki ba dole bane ta shara ko wanke wanke ko gyara gado ko ta yi maka wanki ko goga duk waɗannan ayyuka ba za ta yi ba abinci sai dai ta jira kawai in an sauke a sa mata a kwano shi ma in ta ga dama ta tsaya ta ce ka sa mata a baki an gane ko Allah ya kyauta to idan suka ce idan mace ba ta wa miji irin waɗannan ayyuka wanke guga shara wanke wanke da sauransu to shi ma in ba ta da lafiya ba dole bane yi mata magani sai kai ta gidan iyayenta dan ne dan ba ta mai waɗancan abubuwa ita ba jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta amma wannan magana ba daidai bace ba Allah kyauta wannan hadisi jama'a al-Imam Ibn Hibban ya fitar da shi a ingantaccen littafinsa to kun ga dukkan waɗannan adade na salloli guda biyar da tsara farji da yawa miji biyayya Ibn Abbas na cewa la yatimmu nuskun nasik hatta yatazawwaj ibadar mai ibada ƙarya ne ba za ta taɓa cika ba har sai in yi aure duk ƙoƙarin ka ibada abdullahi dan abbas ya ce ba za ta gama cika ba in ko kaga ta gama cika to lallai aure kai lallai in kin ga ibadar ki ta cika to aure kika yi domin kun ga shi aure gaba ɗaya ibada ne. an gane ku zamansa shi yasa sayyidina umar ya taɓa ce ma abu za'i ko abu zawa'i إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور ni na kula abin da ke hana ka aure ɗayan biyu ne dole ba ya wuce haka abin da ke hana mutum aure ɗayan biyu ne ajizun ko dai gajiyawa ba da hali aw fujurin ko ɗan iska ne kawai an gani ba ka da hali ne ko kuma ɗan iska ne kai kawai abin da yana ka aure kenan ita ma haka jama'a musulmi kun gani saboda haka mutum na da hali a ce ba zai yi aure ba gaskiya ɗayan biyu kawai ko dai ba da hali ne to wannan ya fita ko kuma ɗan iska ne kawai za a yi da shi jama'a musulmi kun gane wannan watan jahiltar aure ibada ne shi haifo da al'umman zama ga mutum na da halin da zai iya auren yake amma kan wannan shine na zo da wani hadisi ga shi hadisin asma'u bintu yazid take cewa watan mai ruwaya na wannan hadisi shine watan al-imam al-bukhari cikin adabul mufrad hakanan al-imam cikin musnadinsa shi ya fitar da wannan hadisi kuma hadisin ingantacce ne kamar yadda malamai suka hukunta yace atat asma'u radiyallahu anha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na na asma'u yar yazid ba asma'u yar abubakar ba ta je gun manzon Allah wata ran wa huwa baina ashabihi lokacin annabi na zaune tsakanin sahabban shi faqalat tana zuwa wurin annabi sai ta ce bi abi wa ummi anta ya rasulullah na ba da uwata da ubana fansa a gare ka ya manzon Allah inni rasulu man wara'i min jama'atil muslimina ni yar sako ce an gane ko na waɗanda na baro a baya na can cikin jama'ar musulmi sun aiko ne kulluhunna ya kulla kauli kowannen su ya yarda abin da zan faɗi ya yarda ya faɗa ni wakiliyarsa ce kawai ni ne zan faɗi a madadinsu wa ala misli ra'ayi kuma in na ƙari a cikin maganar in na ƙara wani abu to sun yarda wannan ra'ayin nawa suna kan shi jama'a kun ku gani sai ta ce wa manzon Allah inna Allah ta'ala ba'athaka ila rijali wan nisa manzon Allah ya ce na'am lalle Allah madaukakin sarki ya aiko ka wurin maza da mata ne duka ba maza ba kawai fa amanna bika mun yi imani da kai mu da maza wattaba'naka kuma mun bi abin da ka zo da shi wa nahnu ma'ashirun nisa to sai dai mu mata taron mata maqasuratun mun zama abidan takaitawa mu kullum kulle muke a gida muhaddarat kuma abidan gurbatawa kawai sai kaga kowa na sallah amma ita tana zaune tana karni an gane ko qawaidu buyutin kuma mu ne filolin zaman gidaje mu ne filas na gidaje an gane in ba ku ba gida da kun yawa a gida ya gyaru mata ke an gane in ba su ba gida da sun yawa a gida kuma ya gyaru kwarai kuwa ta ce mu ne filolin tsayuwar gida watan gida bai iya tsayuwa sai inda kuma don Allah ka auna ka gani a yi sallama a gidan a ce sai ka ga ka ciki ba an yi sallama ina mutan gidan da an ce sai a ce ba su nan ga ka a ciki kuma ce ba kowa a gidan kuma ga ka a ciki ba sai a ce ai ma kai da kanka ma wani zubin an yi sallama sai ka ce masu gidan ba su nan ai duk ba su nan to kai fa ai gida bai tsayuwa sai da su jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta to ta ce mu ne filoli mu ne ginshiƙai mu ne tabbatuwar tsayuwar gida wa mawadu shahawatin rijal kuma mu ne wuraren biyan bukatar sha'awar mazaji don namijin da sha'awa ta motsawa zai bi namiji dan uwan shi ne karta zai yi a guje gida ko a can ake zuwa a biya bukatar sha'awa wata rana zaune ne fa ake wata ta gitta haka sai manzo Allah ya ga mutane suna dan wayawa haka sai ya tashi shige gida yana shiga gida kawai wuce daki da rana kar yana biyan bukata kawai sai wanka ya fito ruwa na ɗiga a jikin shi suka ce na amma ga Allah ce eh idan ɗayan ku ya ga abin da ya sha'awa kawai gida haka ake yi jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta to kundi ta ce mu ne wuraren biyan bukatar sha'awar mazaje sannan wa hamilatu auladihim mu ne muke ɗaukar ƴaƴan da ake danganta sunayensu da nasu mace ce za ta haifi ɗa wata tara ta ɗaukan maka shi a ciki amma ran da za a sa a makaranta sai a ce wani sai a faɗi sunanka ta sha'awar mazaje sannan wa hamilatu auladihim mu ne muke ɗaukar ƴaƴan da ake danganta sunayensu da nasu mace ce za ta haifi ɗa wata tara ta ɗaukan maka shi a ciki amma ran da za a sa shi a makaranta sai a ce wani sai a faɗi sunanka wata tara ta ɗauke shi a cikinta kuma ɗan naka ne manzo Allah ka dubi waɗannan abubuwa da Allah ya mana fa ko kun gani duk wannan darajojin tana lissafa manzon Allah darajojin su ne mata amma akwai abin da take hari za ta faɗi a gaba ta ce wa inna rijala to amma tare da haka su maza faddilu bil jama'a bil jumu'ati an fifita su da wajabcin zuwa sallar juma'a su dole su je kuma ga irin dimbin ladan da kake biya Allah manzon Allah ga irin ladan da Allah ke biya akan halartar juma'a wal jama'at sannan an fifita maza akan mu mata game da wajibcin zuwa sallolin jam'i guda biyar da ake a masallatai mace ba dole bane ta bi an gane ku diba ku ga irin kuma ladan da Allah ke biya akan halartar jam'i jama'a kun gane duk yanda sallar ka za ta yi da kyau ba kamar wanda kuka yi kubi ba kuma gwargwadon yawa gwargwadon ƙarin lada a sallah haka manzon Allah ya ce sallan mutum sha ɗaya ta fita goma sallan mutum goma ta fita tara jama'a kun gano wannan wa shuhudul janazi sannan an watan an fifita su da wajabcin halartar sallolin gawawaki su dole su magawa sallah muku ba dole bane wal jihad fi sabilillah sannan su aka ɗora ma halartar yaƙi don ɗaga addinin Allah a matsayin wajibi mu mata ba dole bane wa idza kharaju ila jihadi to kuma tare da haka idan mazajen nan suka fita suka tafi yaƙi don ɗaga addinin Allah hafazna lahum amwalahum mu muke tsari muna kula musu da dukiyarsu jama'a kun gani mu muke kula musu da dukiyarsu wa rabbaina auladan mu ne muke musu tarbiyyar ƴaƴansu ba haka bane ta ce manzon Allah mu ke wa mazaje tarbiyyar ƴaƴansu kuma ka auna tsakaninka da Allah kamun kai tarbiyyar ɗanka tarbiyya ɗaya matarka ce goma akalla sai dai ka ƙi adalci ka san haka afa nusharikum fil ajri ya rasulullah to waɗannan darajoji da Allah ya manna gashi mu kuma mu ne muke tsare musu dukiya muke musu tarbiyyar ƴaƴa mu muke kaza mu muke kaza in ba mu ba gidan to yanzu waɗannan abubuwa da suke zuwa suna wa Allah mu muna gida kawai shin za mu haɗu da su a wurin lada da Allah ke biyan su ya manzon Allah in ka tafi juma'a in ka tafi jam'i in ka tafi jihadi ladan da Allah ke biyan ka za a haɗa mu cikin ladan mu ma a bamu jama'a kun koji wannan tambayar da ta yi faltafata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila ashabihi baiwa Allah nan na gama wannan tambayoyi da wannan maganganun sai annabi ya waya sai kalli inda tarin sahabban shi suke faqala yace musu hal sami'tum maqalatin ra'atin ahsanu su'alan an diniha min hadhihi kun taba jin wata mace da ta zo ta tambaya game da abin da ya shafi addinin ta tambayar da tafi kyau fiye da wannan tambayar da wannan ta zo ta yi akwai da taba tambaya mai kyau game da addinin mata kamar wannan faqalu bala wallahi ya rasulullah suka ce ba mu taba ji ba na rantsi da Allah manzo Allah wallahi ba mu taba ji ba ma zananna an namra'atan tatadi ila mithli hadha anu azatan mu ba mu taba tunanin wai ya mace ma za ta yi tunanin irin waɗannan tambayoyin ba har ta zo ta yi manzon Allah shi ashe mata na da hankalin ma yin irin wannan tambayar ashe mata na da tunanin gano irin waɗannan abubuwa su zo su tambaya kai mu ba taba zaton ma mace za ta yi tunanin nan ba فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها sai annabi ya ƙara jiyowa kuma sai ya dube ta faƙala ya ce in sarfi ya asma asma e koma wurin waɗanda suka aiko ki taron ƴan uwanki mata wa aqlimi man wara aki minin nisa ki je ki sanar da waɗanda kika baro can bayan ki cikin mata cewa anna husna tabaqqula ihdakunna li zawjiha kyautatawar zamantakewar auren da ɗayan ku ke yi da mijinta kyautata zamantakewar auren da ɗayan ku ke yi da mijinta an gane ku wa talabi halimar ba ta yi da kuma dagewa da take a ɗakin miji tana neman yardar miji me za ta yi mijinta yarda da ita wattiba'i halin muwafaqati da kuma kokarin bibiyar abin da zai sa ta dace da ra'ayin mijinta duk abin da ta san zai muwafaqa da abin da mijinta yake so to tana kokarin bibiyar yin wannan abin to annabi ya ce je ki gaya wa mata ya adilu kulla ma zakarti lirrijal da abubuwan nan da kika ambata maza na yi to wannan kyautatawar zamantakewa da take da miji ɗa mace da kuma dagewa wurin neman yardar miji da kuma abin da kika ambata ga maza mace in ka zauna ɗakin miji sai mai ɗa'a ta nemi yardarsa ta nemi biyayya ta kyautata zamantakewar aure da miji jama'a kun ji kun ji waɗannan adadai to daidai yake da zuwa jihadi da maza ke yi daidai yake da zuwa sallar jam'i da maza ke yi daidai yake da zuwa sallar juma'a da maza ke yi kenan in kun fahimci wannan zaman aure ga ya mace gaba ɗayan shi ibada jama'ar musulmi kun gane wannan ko gaba ɗaya zaman auren mace ibada ne فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيوى الله نمبا تجيا با تنا لا إله إلا الله الله أكبر أن ذلك سبو دا بشارا توا دا أبن دا النبي قيامة تنا من جما دا مضاعي تجي سنة تنسنا وأداجي سنة بجي tsakaninsu da kafirai muna zaune a tsaki ana biyan mulada irin wancan da ake basu namiji ya kama hanya ya tafi sallar juma'a ana ko ɗan rana gashi zaune cikinta yana jira a gama amma ladan da ake bashi tana ɗaki zaune ana biyan ta irin shi da Allah jama'ar musulmi da mata sun san karatun nan sai sake da zaman aure musamman kuma dagewa wurin neman yardar miji a zama da kyautata zamantakewa wallahi ba su sani bane kuna kallon fakarar da suka kai wa manzon Allah ya rasulullah mu wa halalun gida aikin gida ya mana yawa kullum mu kenan aikin gida annabi ya ce kai ku tsaya ku ba ku san cewa kai komo da kuke lokacin da za ku yi miji abin da zai ci a gida da yaran gida ba daidai yake wannan kai koman da aikin da ake wa Allah na sa'ayi tsakanin safa da marwa ai idan mace a gida tana aikin kai komo lokacin da za ta girka wa miji abinci ya ci wannan kai koman ta je ɗaki ta ɗauko kaza ta koma ta zo ta zuba haka tana ta kai komo wannan abin da take ladan da ake biyan ta a lokacin irin ladan da ake biyan wanda ke sa'ayi ne tsakanin safa da marwa me ta rasa mace zamantakewar aure gaba ɗaya shi auren musulmi ibada ne to amma inda matsalar take shine idan ne aure ban dau aure ibada bane to nan ne matsala kamar mutumin da iwar haka ya ci ya koshi har asuba bai ci komai ba da gari ya waye bai ci komai ba har rana ta raba bai ci komai ba har rana ta faɗi gobe bai ci komai ba kuma baya da nufin azumi bane wannan kuna jin Allah zai bashi ladan azumi to duk wanda ya aure ba da nufin ibada bane to ya ba za a bashi ladan ibada ba saboda haka wanda yake tunanin matsala aure abu ne na sha'awa bari auri doguwa fara kyakkyawa mai kaza mai kaza shin ibada kake nufin yi koko domin shi dai aure ibada ne jama'ar musulmi kun ko gane waɗannan maganganun shi sa ana yake cewa man razaqahu Allahu ra'atan saliha duk wanda ya arzikin Allah ya azurta shi da mace ta kwarai faqada anahu ala shaqar dini to Allah ya taimake shi akan rabin addininsa in dai Allah ya taimake ka wurin aure ka auri mata ta kwarai to Allah ya taimake ka kan rabin addinin ka annabi ya ce falyattaqillaha fi shatar al-baqi sai ka dage ka ji tsoron Allah a rabuwar rabin mutane da za su fahimci wannan maganar ba al-Imam Tabarani da Imam Hakim suka ruwaito shi kuma wannan hadisin ya ce yana da ingantaccen isnadi abin nufi da ita shine idan aka je gaban Allah ran kiyama jama'a kun gane ko wanda dama a duniya da ya tasan ma'aure ya aure ya ta kware yar arziki irin albarka mumina wanda yake tunanin auren ta iya taimaka masa wurin bin Allah irin ta dage ya aura ba wai dan kyanta ba dan dan kaza in san shi wace ce za ta taimaka mai bin Allah muminar arziki ita ya tsaye wurin aure kun gane jama'a to shi da an tashi kiyama idan ya je gaban Allah za a yi lissafin ayyukan shi automatically abinda Allah zai nema a wurin shi to Allah ba shi 50 saboda auren da yana wannan muminar ta kwarai automatically shi an ba shi 50 duk sauran kwarauniyar a 50 za a yi jama'a kun gani subhanallahi ko kafa ɗaya ne da izinin Allah ka taɓa yi Allah ya amsa tunda kai musulmi ne kuma mumini in Allah ya yarda jama'a kun gani amma san da ka ta san ma aure ba mumina ka aura ba to yanzu an je lahira kai ba da kai ake ba kai tambayar da za a yi ma 100 over 100 ce wanda ko ya je gaban Allah ma shi ba auren shi ma fa 100 over 100 za a yi mai tambaya jarabawa shi amma wanda ya sa'ar yin aure da ya tasan ma auren sai ya nemi mumina mutuniyar arziki salihar mace ya aura to shi automatically an ba shi 50 an taimake shi a rabin addini ya dage ji tsoron Allah a ragowar rabin haka manzon Allah ya ce jama'ar musulmi kun gane ko ibn mas'ud yake cewa dalilin wannan magana law lam yabqa min ajli illa asharata ayyam da zai zama a ragowar kwanakin da Allah ya yi ban man na rayuwa ba abin da ya rage sai kwana goma wa a'lamu anni amutu fi akhiriha kuma in fahimci rana ta goma mai zuwa zan mutu waliya qaulun nikah fihinna kuma ina da kuɗin da zan iya biya na sadakin aure in aure mace ta kwarai la tazawwajtu wallahi ba zan bari in mutu ba sai ne auren makhafatal fitna gudun bala'i da masifar da za a haɗu da ita a filin kiyama da ma kun gane ko saboda tsoron fitina shi yasa Abu Huraira yake cewa watan salafatun haqqun ala Allah aunu mutum uku Allah ya daukan makan shi tabbas ya taimake a nan duniya ko a lahira Allah sai ya taimaka musu na ɗaya almujahidu fi sabilillah wanda ya tafi yaƙi dan ɗaga addinin Allah na biyu wal mukatab allazi yuridu ada wanda aka dora mai fansa bawa kuma yana so ya biya kuɗin dan ya fanci kanshi ya zama ɗa to wannan Allah ya alƙawarin sai ya taimaka mai wannakihu alladhi yuridu al-asas sannan mai zuwa ya aure amma abin da yasa yake son ya auren dan ya kame kanshi kar ya fada cikin tarkon yin zina wannan hadisin ingantacce ne al-Imam Tirmidhi shi ya fito da shi jama'a in kun fahimci wannan al-Imam Tabari ya ruwaito da isnadi managarci hadisin da aka ce Abdullahi dan Abbas yace ya samo daga manzon Allah annabi ya ce arba'un man asabahunna faqad ya khairu dunya wal akhirah jama'a abubuwa guda hudu annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi su duk wanda ya dace da su a rayuwar duniya to an bashi alheran alheran nan biyu na duniya da lahira kai ka gama haihuwa duk wanda Allah ya bashi abu hudu to ya gama dacewa da alkhairan duniya da lahira abu na farko kalban shakira zuciya mai godiyar Allah abin da ake nufi da zuciya mai godiyar Allah shine zuciyar da duk halin da ta samu kanta ba ta sake da yin aikin da yake na biyayya ne ga Allah don wannan shine godiyar an gane ko to duk wanda ya samu wannan to Allah na nufin shi da alherin duniya da lahira wa lisanan zakira sannan harshe mai yawan ambaton Allah duk wanda ya ga Allah ya bashi harshe za ka sa riga sai ka yi zikiri za ka tuɓe sai ka yi zikiri abinci za ka ci sai ka yi zikiri gida za ka shiga sai ka yi zikiri gida za ka fita masallaci shiga da fita kwantawa da iyalinka duk abin da za ka yi ba ka mantawa sai ka tuna ya Allah ya ce a yi haka za ka yi an gane ko to ba ka manta da zikirori irin waɗannan da ake da akan harshe sannan wa badanin alal bala'i sabira da wanda Allah ya bashi jikin da in Allah ya jarrabi jikin da bala'i rashin lafiya to shi ne jikin yana yin haƙuri ba zai je wurin boka ba ko dan tsubu ko dan duba ko dan kaza ko dan kaza zai yi haƙuri da wannan cuta har Allah ya kawo masa magani an gane ko to wa zaujatan mu'mina sannan abu na hudun shine Allah ya azurta mutum da mace mu'mina ta'iruhu ala imani wacce ba ta da aiki sai taimaka mai a kan abin da zai kare inganta da gyara mai imaninsa duk wanda Allah ya bashi irin wannan matar to ita ce wannan wanda muke so mu karatu a kanta an gane ku ita ce zaujatan mu'mina as-sadiqa Allah ce tu'inu zawj ala imani wacce ke tsayuwa wurin taimakon miji akan gyara masa imanin shi jama'ar musulmi kun gane ko wannan yasa imam muslim ya rawaito hadisin da abdullahi dan abu dan as yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana suna da wani sai yake ce musu ad-dunya mata duniyan nan abin more rayuwa ne duniyan nan wurin jin daɗi ne kayan jin daɗi ce duniya amma wa khairu mata'iha mafi alherin kayan jin daɗin rayuwar duniya annabi ya ce al-mar'atu salihah kai sa Allah ya baka mace ta kwarai wadda za ta taimaka maka akan bin Allah jama'ar musulmi kun gane wannan ko to sai a dage wurin neman auren wace ce za ka aura to kare diga ta Allah kyauta malama ta ce almu'minatu sadiqa mu'mina ne gaskiya a imaninta hiya allati tuqaddimu haqqa zawjiha ala huquqiha ita ce gabatar da haƙoƙan mijinta haƙƙin mijinta akan nata haƙoƙan bacci ne take ji amma mijinta na sha'awa kuma ya kwanta da ita to sai ta gabatar da biyan bukatun mijinta kamin ta baccin yunwa take ji sai ta haƙuri duk abin da take so to tana haƙura ta fifita wanda mijinta yake so akan ita abin da take so jama'a kun gani amma mace ba za ta fahimci wannan magana ba kuma wannan karatun mace ce ta rubuta ba shi kenan ba wa hukuki a karibiha kuma tana gabatar da haƙƙin maji akan haƙoƙin ɗan uwanta na jini an gane ko ba ta sake da haƙƙin maji wa hiya al-harisatu kullal hirsi ita mu'minar kwarai mai kwaɗayi ce dukkan kwaɗayi a rare da akan abin da zai ja mijinta yadda da ita ba ta sake da ma duk abin da ta san za ta yi ya ja mijinta yadda da ita wallahi ba ta sake ba ta sassauci ba ta sakaci in dai za ta yi kaza ta san in ta yi miji zai yarda da ita to ko an kaɗi wallahi ba hankalinta ba zai kwanta ba naka ba zai kwanta ba sai ta ga cewa miji wannan abin jama'a kun gane ko Allah kyauta wala isalihi sannan ita ce mai nuna dukkan kwaɗayinta akan abin da zai samar wa mijinta arzikin duniya da lahira za ta taimaka mai wurin bin Allah za ta natsar da zuci za ta ba shi shawarwari wa hiya allati la tattakhiru alayhi mu'minar kwarai ita ce wadda ba ta yin alfahari ga mijinta ko yar uban waye ko ita sai da Allah jibe ka to shikenan kin kadi alaka kyakkyawa da ke tsakaninki da Allah ta lalace jama'ar musulmi kun gani ni ba ta sayin kai sa na aure ka mata na malla irin wannan to me kike da shi sannan na aure ka to amma yanzu yana da shi din ko ko dai da shi ai sannan na aure ka baka da komai to yanzu yana da shi ko irin waɗannan maganganun ba kyau watan kina mai alfahari taimakon shi kai kenan ashe ba ki dau aure ibada ba jama'a kun gane ko Allah kyauta eh mace ta buɗe baki tana ce maka yi dama babana ne matsamin na aure ka sai kai gudun haka Allah kyauta wala ta tsawalu alaihi ba ta ɗaga wa miji kai ba ta tsawaita wa miji da rabu sauti ta hanyar ɗaga sautinta alai in suna magana da miji a ce magana ta ake jiyowa ba ta mijin ba ta fice ta fice ta fice ta fice jama'ar musulmi kun gani har ta ta magana ake ji ba ta mijinta ba to wannan ƙarya ne ba mumin haraci ya magananta da muƙabi ko kuffa gani ko zumbulolin hijabi in dai haka take ƙarya ne wannan ba mumin arziki ba ce jama'a kun gani in dai haka take ƙarya ne ke ba mumin haraci a dole ne ina ciki amma muminar gaskiya bayan da za a yi ta rinka tsawaita wa miji ta hanyar ɗaga sauti har a juna ta ba nashi ba da mara musulmi kun gani Allah kyauta mata ku ji tsoron Allah aw bi taqiri halahu ko ko ta hanyar wulakantarwa da rena wanda zaka ga tana wa miji to inda rena na ce ba ta haka wanda ke rena miji ko take wulakanta shi wallahi ƙarya ne wannan ba mumina bace saboda haka ita mumina yanda take fa hiya hayyinatun layyinatun wadudatun latufatun halinatun ma'a take cewa baiwar Allah nan Nawal bintu Abdullah take cewa ita mace mumina tsakaninta da miji fahiya hayyinatun ita mai saukin kai ce ga miji layyinatun mai nuna taushin hali ce ga miji wadudatun mai nuna kauna ce ta gaskiya ga miji latifatun mai nuna tausasawa ta ce ga miji halinatun mai nuna tausayi ce ga miji shi ne ba a hudu dan la ku ji waɗannan kalmomi wa alaikum salam matan shi ta haɗa waɗannan abubuwa guda biyar ne ko ɗaya biyu uku hudu biyar ka ai shi kenan ka haye yawa kuma waɗannan kalmomi biyar da mata za su kiyaye su ga mazajen su ko ina tabbatar muku wanda za a iya ƙara aure kuma iya karatun nan iya nan a wannan gaba da malaman nan ta kulla ta biyar iya nan mata sun ɗauki duk bayanan da muka yi suka aiki da shi wallahi shi kenan sun zauna lafiya da miji an gane kuma duk ƙarya ne cewa wani mallake miji waɗannan abubuwan na za ki ki mallake miji to ku dai ji fa mace ce take faɗin waɗannan kalmomi cewa fahiya ita mumina tsakaninta da miji hayyinatun mai nuna sauƙin kai ce layyinatun mai nuna taushin hali ce wadudatun mai nuna ƙauna ce ta gaskiya latifatun mai nuna tausasawa ce ga miji halulatun ma'au mai nuna tausayi ce ga miji jama'a kun gane ku ina kyauta ma yanzu duk sanda wani yakin kari gida lalle gidan shi faduwa yake ya san sai ya ji kalmar da da ita zai bace kuma yana farka sai ta faɗo mai are kamun kwanta jiya ga abin da ta gasa min mana yana ina kyauta ta ji tsoron Allah ba kyau almu'minatu sadiqa mu'minar arziki hiya allati tudawimu haya ma zawjiha ita ce koyaushe za ka ga tana tana tana bayyanar da kunya a sanda take tare da mijinta akwai abubuwan da bai kamaci a ce ya mace ta yi ba ki je ki yi mara daɗi kina jin kunya yanzu ɗan mijin ke yi sha'an nan biyar dan Allah ba za ki ji kunya ba da ma kun gani Allah kyauta ko kuma mace kawai tana zaune da miji ba abin da ya dame ta wai sanu da mijinta ne tunda ta ga shekara da shekaru kawai sai kaga ta dan karka tabur sai ta tusa duk irin wannan mata ku sani ba daidai wani wata rana yana zaune ana magana cewa o ni dai mata ta haƙuri nake da ita wallahi tallahi da ya je yana faɗin da yanda matar shi take sai ce tusa a gaban shi sai ki ga ya kau da kai shi ma ya san tashi haka take za ki ji kunya ɗaye kashi a fo ki ɗaura buta a kan wannan fan miji ya zo gani za ki ji kunya in dai ke nuni na ci jama'a kun gani za ki ji kunya miji ya shigo gida ya gan kaɗa ya mutsai kamar an gan uloki daga cikin yashi jama'a kun gani miji ya shigo gida ya ganta kamar wanda suka yi aikin rusa ginin ƙasa butu butu wallahi za ta ji kunya amuni na ce ba za ta yadda ba kanta ya matsi bakinta na ɗoyi kanta na tsani to ne na ba za ta yadda da wannan ba jama'a kun gani ko ka zo mace kawai a gaban miji ba ta jin kunya da ta haka ta ta toma gina kawai sai ta haka a bikin ta shayi wai ita ba ta jin kunya saboda mijinta ne Allah ke ta ne saboda haka ita nuna na kullum za ka ga irin waɗannan abin to abin da bai kamata mace ta ji kunya a kansa ba wayewan mutanen mu kuma shi ne abin kunya irin waɗannan abin ne sai ga wasu ba su ɗauka abin kunya ba ne in ka ga ta yi ado to anguwa za ta amma wanda za ta bi kunyan mijinta ya ganta a ya matsayi